الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين wannan shi ne shi kuma darasi na goma sha hudu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna ta'alimin muta'allim ɗariƙar ta'allum wanda yau 26 ga watan shawwal shekara ta 1441 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya daidai da 18 ga watan 6 shekara ta 2020 a wannan rana ta alhamis za mu tashi shafi na 39 inda mala yake cewa bayan ya kawo hadisin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam game da illar rowa da hadisi ne tabbatacce a cikin sahihul Bukhari. To daga nan sai mala ya kawo labarin wani babban malami da yake cewa wa kana abu shaihi al'imamul ajallu shamsul a'immati alhalawaniyu rahimahullahu ta'ala. faƙiran ya bi'ul halwa'a ya ce wa kana abu sheikh babban malami ya kasance al'imam wanda yake jagora al'ajal wanda yake mai daraja shamsul a'imma shi rana ce ta shugabanni alhalawaniyu mai sai da alewa rahimahullahu ta'ala Allah shi masa rahama faqiran shine kabaru kana din da aka ce wa kana abu shaykh ya zama mabukaci talaka yabi'ul halwa sana'a sai na sayar da alewa wa kana yu'til fuqaha ya kasance yana baiwa malamai min al halwa daga wannan alewa yana zagayawa yana rarraba musu shi ba a matsayin sadaka saboda Allah waya kulu yana cewa ud'u libni duk wanda ya ba sai ce to kai min addu'a ga dana Allah ya bashi albarkar karatu Allah ya bashi ilimi mai fa'ida fa bi barakati judihi saboda albarka wannan kyautar tashi wa atiqadihi da kuma kyakkyawan manufarsa kudirin sa dake cikin zuciyarsa wa tadarru'ihi da kuma ƙasƙantar da kansa na labnuhu na labnuhu ba na labnahu ba na labnuhu sai ɗansa ya samu manala abin da ya samu na ilimi da matsayi ɗan bai mutu ba sai da ya zama babban malami a duniya sakamakon kyautar da yake shi mahaifin nasa duk wanda ya ba kyauta sai ya ce ku roƙa min Allah ga ɗana Allah ya ba shi karatu mai albarka to daga wannan aka fahimci kenan akwai buƙatar ɗalibi ya zama mai yawan kyauta yawan kyauta na daga cikin abin da zai taimaka maka ka samu basira ka samu ilimi mai albarka kuma ka gane karatu cikin ƙanƙanin lokaci ba a son ɗalibi ya zama rubuci Allah ya kyauta to shine yace wa yashtari bil malil kutuba kuma hawa yau mahaifin nan nasa bai takaita ba yana sayan littattafai bilmali da dukiyarsa yana rarraba wa malamai sadaka saboda Allah don a yi karatu shi dai manufansa ɗansa ya samu karatu wayas taktibu kuma yana bayar da kuɗi a yi masa rubutu ya an ce ga wani littafi wanda babu shi to yakan yi jinga da marubuci sai ya kwafe masa wannan littafin din fa yakunu aunan sai wannan aikin nasa ya kasance taimako ala ta'allumi akan koyon karatu wa tafaqquhi da kuma neman fahimtar addini neman fiqhun addini waqad kana haƙiƙa ya kasance li Muhammad ibn al-Hasan ga Muhammad dan al-Hasan rahimahullahu ta'ala Allah shi masa rahama malun kasirun yana da dukiya mai yawa hatta kana lahu salasu mi'atin min alwukala'i ala mali sai da yazan yana da masu tsaro masu gadin dukiya ta mutum 300 suke kula da su ne wakilansa kaga ba magana kuɗi ko fa anfaqahu kullahu gaba ɗaya dukiyar nan da ya mallaka duk yayi sadaka da ita duka ya raba ta kuma a yana fil ilmi ga ilimi ya ba malam wani kaza ya sai littafi kaza ya buɗe laburari kaza ya ɗau nauyin ɗalib ɗalibi kaza haka ya tayi har dukiyar ta ƙari wal fiqh da kuma fiqhu shine fahimtar addini walam yabqa lahu saubun nafisu sai da yawa ya gari ma sutura guda ma mai tsada bai da ita wanda zai sa a jiki ya fito a kalle shi a matsayin cewa shi mai wadata ne fara'ahu abu yusufa sai abu yusuf wata rana ya ganshi ya ga halin da yake cikin rahimahullahu ta'ala Allah shi masa rahama fi saubin khaliqin ba khaliqin ba fi saubin khaliqin a cikin sutura wadda take tsohuwa ta tsuha alamun talauci kenan ko fa arsala thiyaban sai Abu Yusuf ya aika masa wasu wata wata sutura nafisatan mai tsada walam ya kabalha amma yace shi ba zai karba ba a koma mai da abinsa wa qala ko sai shi Muhammad ibn al-Hasan yake cewa ujjila lakum ku an gaggauta muku ni'ima aljanna ce aka baku abi kutun nan duniya wa ujjila lana mu kuma an jinkirta mana tamu sai mun je lahira wala'allahu to wannan magana mai littafi ce azzarnuji yace mai yiwa shi Muhammad bin al-Hasan inna ma lam yaqbalha yana yiwa dalilin da yasa bai karbi wannan rigar ba da Abu Yusuf ya bashi wa in kana qabulul hadiyati sunnatan duk da karbar kyauta sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ce an baka kyauta ko da kafiri ne ya baka kyauta sunna ne ka ansa bale musulmi to yana yiwa dalilin da ya hana mai karbar ta limara saboda abin da ya ga annafi zalika mazallatan li nafsihi karɓar wannan kyauta akwai ƙasƙanci ga rayuwarsa don a baka abu wani ya baka kyauta abu ka amsa wani ɓangare ne na na ƙasƙanci an bada sun komai kai na in ma zai baka to ya zan wani aiki kai shi wannan ba ƙasƙanci ba ne kawa mutum ƙwarigo ko lebarci ya biya ka amma kyauta ko sadaka duka wannan nau'i ne na ƙasƙanci shi yasa ya tabbata hadisi a dabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-yadul uliya khairun min al-yadi sufla hannun da zai bayar to yafi alkhairi shi yasa sai annabi ya sifanta shi da al-uliya madaukaki yafi alheri daga hannun da ke karba annabi ya sifanta shi da as-sufla mafi karkanci eh to kullun ka zamo kai ke bayarwa ba baka ake yi sabanin al'adar mutane yanzu kowa ya fi da su a ce shi ake ba sai Allah ya kyauta wa kare kala nabi alaihi salatu wassalam haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce laisa lil mu'mini bai kamata ga mu'mini an yi zilla nafsahu ya kaskanta kansa ba a daidai bane wannan hadisi ne hasan wasu malamai sun hassana shi mu'mini bai kamata ya kaskanta kansa duk abin da zai sa ka kaskanta a matsayinka na mumini to ka nisance shi domin babu aula ɗalibin karatu saboda kaskanta ɗalibi ko malami yana bayuwa ga kaskanta ilimi da addini wahu ke an hakaito anna shaikha lalle wani malami fakhar al-islami wanda yake alfahari ne na musulunci al'arsabandi ana mai laƙabi da al'arsabandi rahimahullahu Allah shi masa rahama wata rana babban malami ne sai aka gan shi jama'a kushural biɗihi almulƙatin fi makanin khalin aka gan shi yana tattara ɓawa na kankana da wani ya karkare ɓawon ya tusuwa a bola to sai aka gan shi yana ta tara wannan ɓawon ya zo ya gyara shi an ka gan shi yana ci baga salaha ya wanke abitai wa akala ya ci abinsa fara'at ku jariyatu sai wata boya ta ga wannan malami al'arsabandi a mutum ya zo yana cin bawon kankana ko kabewa wanda almulqat an jefa shi ma ba a ma da bukata da shi fa akhbarat bi zalika maulaha da ta dawo gida sai ta gaya wa shugabanta ta ce babban malamin nan mai suna kaza kaza ga abin da na ga yana yi fatta kaza lahu da'awatan to sai shugaban nata sai shirya mai dabara sai shirya wani abin wata walima haka ya tanadan masa wani abinci na musamman wada'ahu ilaiha kuma sai ya aika mai yana kiransa yana gayyata sai falam ya qabal lihaza to sai ya gano abin sai ya ce ba zai je ba ya ce ba zai je ba eh me yasa saboda zuwa ne wurin ba wai don zuwan haramun ba ne ku fahimta abin nan abin da ya kamata ku sani al'akamun shari'a sukan bambanta da yanayin mutane ko abin da wani in yayi shi ba komai ba ne amma wani bai kamata ya yi shi ko da ko baya da laifi a shari'a shi ya amsa gayyatan ba haramun bal ma sunna ne kamar yadda ya faɗa a baya amma saboda zuwan saurin akwai wani abu wanda zai sa ilimi ya kaskanta shi yasa ya ce ba zai je ba to haka ɗalibi ya kamata ya kasance shi yasa ya ce wa haka za yan bagi li talibul ilmi wannan mazhaba ya kamata ɗalibin ilimi ya kasance a kanta an ya kuna rahimmatin aliya shi ya zama ma'abuci niyya maɗaukakiya ba kasalalle ba kuma ya zama la ya tsama ofi a mawalin nas baya kwaɗayin dukiyar mutane ba ruwa ne da dukiyar kowa saɓanin ɗaliban yanzu har ma ana zargin sun fi kowa kwaɗai da roƙo da tumasanci da bambaɗanci da sauransu wannan shi ke nuna rashin tabbatuwar ilimi duk inda ilimi ya tabbatu to ba za ka ga ire-iren waɗannan abubuwa ba qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyyaka wa tama'a kai canka da kwadayi fa innahu faqarun hadir dan shi talauci ne wanda yake halarce duk wanda haga ya samu rayuwa ta kwadayi to ya kamar ya ɗauko riga talauci shi ya sawa kansa duk abin da ya samu ba zai ji ya ishe shi ba dama shi ne talauci ya komai ka samu baya isakka ba wai talauci rashi ba ba wadata tara dukiya ba abin da a talauci shi ne kai duk abin da ka samu ba ka jin ya ishe ka kullum ƙari kake nema to wannan shi ne haƙiƙanin talauci wadata kuma ya zan abin da Allah ya baka ka gode wa in ƙalla komai zamansa kaɗan duk da yake wannan hadisi bai tabbata ba hadisi ne zai duk da ana ta yadawa galibi za ka ga rubabban hadisai an fi yayata su saboda an fi samun roma dole sai ana yana tacewa ba laifi a samu wani ɗalibi mai hazaƙa sai tace hadisan da suka zo sai ya yi magana a kansu yana da kyau hakan ko ya baka ba da taka gudunmuwa sai ka tattara hadisan gaba ɗaya ka yi dirasa isnadiya hadisi kaza da ya kawo duka hadisan wanda ya tabbata ka yi bayani wa ya ruwaito shi a yana menene maraju nasa menene maganganun malamai ya kamata a samu wani ɗalibi ya yi don ga ba aikin malamai ba ne aiki ne na ɗalibai ƙaramin aiki ne na e ba laifi ko malami ya aiki a yana da kyau ya bayar a duba magabata na yin wannan don malamai ba kowane aiki suke yi ba wala ya bi kashi ruwa bi ma'in da min almal kar ɗalibin ilimi ya yi ruwa da abun da yake gunsa na dukiya a gani su da haka ba sifa ce ta ɗalibin ilimi na shari'a ba ya zama marowaci bal yun fiƙo ala nafsi karin farko shi ɗalibi ya fara ciyar da dukiyarsa ga kansa ya ci abinci ya yi sutura ya sai littattafai eh littafi labudda min kamar yadda ya sha faɗa shi littafi dole ne ba ba ba a rayuwa babu littafi bal ma ba za ka zama ɗalibin karatu ba dole sai ka zama mai tara littattafai da zan kana da 'yan maktaba labirari ɗinka da kake ɗan tattare littattafai to duk wannan nazarin da ake cewa a yi da muzakara to da mi za a yi shi eh to dole ɗalibin ilimi ya zama yana da maktaba yana da labirari ɗinsa da zai tare littattafansa na ɓangaren tafsirai daban ɓangaren hadisai daban ɓangaren luga daban ɓangaren fiƙihu daban musalahul hadis usulul fiqh duka kowane kai mai nashi tsari eh to duk yadda dai ka iya makasudi ne za akwai yanzu da za ka aje su kai ka sani kai ka sayar da za ka yi in ba ka son wahala kana iya rataye abinka tun da mu yanzu komai mun fita sun dai komai a sawaki to saboda haka dole dole a tara littafi wannan wajibi ne ba wai ma musahabi ba dole ne dole ɗalibi ya zaina da littattafai kuma kowane ɓangare duk ɓangaren nan na ulum na addini kowane ka tabbatar da kana da littattafan da kake dubawa kuma kullun cikin saye kake da kaji an ce ma ga littafi kaza ka je kasuwa ka saya a hankali a hankali kuma ba lokaci da ake tara littafi ba saye ake yi ana tanadawa ana ajiyewa har su taru ba wanda zai iya tara littafi a lokaci ɗaya in miliyan ɗari ka tara za su ƙari in dai a littafi to wa ala gairihi kuma ya ciyar da waninsa wa kalin nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa annasu min khawfil faqri fi faqri mutane sakamakon jin tsoron talauci kuma sai suka auka cikin talauci abin nufi mutum saboda jin tsoron kai ya zamo talaka sai kaga abin da ya mallaka ma baya iya taimaka ma kansa bai sayan abinci ya ci wurin ka kuɗi su ƙare bai sayan sutura ta kuɗi su ƙari bai sayan littattafai to sai ya fada cikin talauci kuma to yanzu tun da yana da abin ba zai amfane shi ba ko ba haka ba ba zai wadatar da shi ba kullum rayuwa ta tana son kaza kuma ya hana ta tana son a yi mata kaza ya hana ta wannan shi ne talauci ko ka tara dukiya in ya zan baka amfani da ita to sunanka talaka sunanka talaka har yanzu ka tara miliyoyin duniya amma kuma baya amfanin rayuwarka to har yanzu sunanka fakiri shi ma wannan bai tabbata ba ba hadisi ba ne duka in kuka samu littafin da ake kira al-maqasid al-hasana na al-imam as-sakhawi duk za ku ga yana kawo su littafi ne da ya rubuta ya tattara hadis waɗanda suka maganganu da suka shahara a matsayin hadisai amma kuma ba hadisai bane abinda littafin yake magana kan sake al-maqasid al-hasana to yayi magana akan wannan ya ce ba hadisi ba ne wa kanu ɗaliban ilimi sun kasance fi zaman al'awwal a zamanin farko ya ta'allamun alhirfata suna koyon sana'a a da haka aiki can zamanin farko ba ma zamanin shi mai littafin ba suna koyon sana'a sun mai ta'allamun al'imma to in sun samu sana'ar da za ta rike su sai su koyi ilimi hatta la ya tsamai'u fi amwalin nas don sana'a ta zamo kariya ta yadda ba za su yi kwaɗayin abin da ke hannayen mutane ba na dukiya wafil hikimati ana faɗa a cikin maganganu na hikima manistagna bi malin nasi duk wanda ya nemi samun wadata da dukiyar mutane iftakara zai talauta ku zai zamo talaka don in ma baka suke za a kai lokacin da kai sun gaji sai ga maroƙin gana ya zo wal'alimu malami iza kana tsamma'an in ya zama yawan kwaɗai subhanallah lam tabqa lahu hurmatul ilmi to za a waye gari zai kai matakin da babu wani mutunci na ilimi da a tare da shi duk wani abu wanda zai sa a girmama mai ilimi sai kaga bai da shi ba a girmama shi saboda kwaɗai ya mai yawa yana nan yana bara yana nan yana kara yana kaza yana kaza Allah ya sawaka wala ya kula bil haq kuma zai kai matakin da bai iya wa'azi ya faɗi gaskiya ya kula bil haq bai iya wa'azi ya faɗi gaskiya saboda ba mutunci da duk wannan shawarwari ne ake ba mu matsayinmu na ɗalibai don ka sai da za ka yi ka gina kanka ka sauwace riga za ka saka wale haza shi yasa aka ruwaito kane ya ta'awwazu annabi sallallahu alaihi wasallama yana neman tsari sahibu shari'i wanda shine ma'abucin shari'a alaihi salam abinci ya tabbata minhu gare shi wai kulu yana cewa a'udhu billahi ina neman tsarin Allah min tima'i tima'in min tima'in daga kwadai ko tama'in duk ana karanta min tama'in ko tama'in min tama'in daga kwadayi yudini kwadayin da yake kusantarwa ila qiba'in zuwa ga illa ko aibi duk kwadayin da zai kusantar da ni zuwa ga kaskanci ko aibi shine qiba'u to Allah ina neman tsari daga gare shi shi ba wannan ba hadisi bane addu'a ce mai kyau amma ba ta tabbata ba daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayan bagi lil mu'min ya kamata ga mu'mini Allah ya rujuwa illa min Allah kare kaunan samun wata ni'ima ko rahama sai auren Allah haka ya kamata mu'mini ya zama dan babu to mi ubangiji ya rasa wala ya khafa kare ji tsoron kowa illa minhu sai Allah ta'ala mu sarki an gane ko? wa ya zaharu zalika kuma wannan yana bayyana daga gare shi bi mujawazati haddi shar'i wa adamiha a lokacin da aka ga ya ketare iyakar shari'a ko kuma ya tsaya inda shari'a ta iyakance shi nan ne za a gano shin rahamar Allah yake kauna koko dukiyar mutane hmm? in ka ga malami ko mumini ya ƙetare iyakan shari'a to daga nan za ka fahimci cewa me ba Allah yake nufi ba in kuma ka ga malami ko ɗalibin ilimi ko mumini ya tsaya a iya inda shari'a ta iyakance shi to wannan manufarsa manufarsa Allah Allah yake nema shi yasa ya ce faman asallaha ta'ala duk wanda ya saba ma Allah khawfan min al-makhluqi don jin tsoron wani abin halitta faƙar kafa gairar Allah ta'ala to ya ji tsoron wani Allah maɗaukakin sarki fa'iza lam ya Allah ta'ala idan bai saba ma Allah ba likaufin makaluki a dalilin jin tsoron wani halitta wara ƙaba hudu da shari'i ya kiyaye dokoki na shari'a falam ya khaf ghairar Allah ta'ala bai ji tsoron wani Allah ba bal khaf Allah ta'ala wanda ya ji tsoro shine Allah waka za fi janibin raja'i haka kuma ya kasance a ɓangaren ƙaunar rahama wayan bagi da talibin ilmi ya kamata ga mai neman ilimi an ya udda ya lisafe wa ya ƙaddara ya iyakance li nafsihi ga rayuwarsa ta ƙadiran wani mataki ko wani geji fitta karari na maimaita karatu wato matsayinka na ɗalibin ilimi ya kamata kowane yini ka ce zan maimaita karatu sau kaza na ɗaukan makai na wannan alkawali kullum darasi kaza na nahau ko na hadisi ko na fikihu ko na tilawa alkur'ani har da zan maimaita sau kaza wannan yana da kyau sai ya zan kullum ranar nan ta zo kuma ka maimaita wannan adadin da ka yi alkawari wannan ya kamata bai kamata ɗalibin ilimi ya zauna kara zube ba don wannan zai taimake ka kawa rayuwar ka tsari ta yadda da sahiya ta waye ka san abin da aikinka amma in kawai haka ɗaya kake tafiya a matsayinka na ɗalibi wai sai na samu dama sannan zan zauna in ɗauki littafi kuma ga an samu matsala shi yasa za ka ga yau yayi nazari gobe baya yi ko da ya fara in wani abu ya taso mai sai shi aji saboda dama bai kayyade ma kai dai ga inda zai tsayawa ba amma in ya kayyade ma kansa ya lissafe ma kansa wani adadi misali ko kila bangaren fiqhu ko ahadari ko qawaidi ko ishmawi ko iziya ko risala zai maimaita so 30 misali to ko ya hara in bai kai 30 din nan ma dai ya sa akwai bashi akwai saura amma mai kayyade makan saboda ya fara sai wani abu ya tasgo sai ka ga ya rufe littafi ya tashi sai ka ce in na samu dama daga baya zan zo in karasa in kome za mu bashi ke da eh to shi za ga ɗalibai yanzu ba su da tsari babu wanda aka sani ma ɗalibi kullum da littafinsa da ya samu fursa a ganshi yana karatu da ya samu fursa ko a shago ko a yana mun karanta a satin da ya gabata a shago ma to ka tabbatar da littafai na ana aiki ana kasuwanci kuma ana ana takarari to ga wata shawara zai bai nan gaba fa innahu domin kayyade wa kansa wani adadi la yastaqirru qalbuhu duk sanda ya fara karatu zuciya ce ba za ta nutsu ba hatta ya buluga zalikal mablaga sai sanda ya kai wannan adadin kaga wannan ya taimaka duk sanda kasancewa kullun zan biya har da ko tilawa so talatin ko hamsin to inda ya ba zuciya ce ba za ta yi to haka sauran ulum kuma kowane fanni duk fanni na ulum haka za ka yi musu aranje karfe kaza zuwa kaza zan maimaita fanni kaza sau kaza kai za ka zauna ka tsara wa kanka tayin tebur kai za ka wa kanka tsari ba ya wani na zaima ba an gani? to ka tsatsara ka tsatsara littafi ka za da ka tsara tsara ta tebur a makaranta malam wani zai shiga karfe ka za a yato malam wani haka za ka yi cikin kankanin lokaci sai ka ga ilimi ya kahu don dama abin da ake so shi ne ilimin ya kahu ilimin ya zamo rasikh fi zihinika a cikin kwakwalwarka larabci ya yi taushi a bakinka ba kana karanta larabci kamar mutum ya yi amai ba saboda ƙazanta da wari haka wasu zaka ji musamman zamanin social media mutane ba sa tausayin kansu wallahu musa kowa shi malami ne zai hau social media ya buɗe group shi kenan eh shi mai dawa ne ya amsa fatawa ya sa littafi kaza ya yi nasi komai shi wai mufti ne kuma sai ka ji shi yana kokowa da baki ya ja baki baki ya ja shi na harko babu ilimin ƙa'idodi na nahau sannan babu ilimi na tajawidi makharijul huruf da sifat zaka ga babu bai iya bambancewa tsakanin hamza da ainu kuma wannan malami ne to Allah shi gyara shi ke karantawa kai ran kake ɓaci ni shi yasa da irin wannan tarkacin ban iya da na fara saurare kawai sai in ji zuciya ta mana batun tashi saboda babu daɗi larabci in dai akwai kamar da su suke faɗa in dai kana da ɗanɗano kana da zauƙo na larabci to ba ka iya saurarensa in ba yadda yake ake karanta shi ba ka iyawa Allah shi ya taimaka wayan bagi da talibin ilmi ya kamata ga mai neman ilimi an yi karrera ya maimaita sabakal amsi karatun da ya ɗauka a jiya hamsa marratin aƙalla sau biyar duk darasin da ka yi jiya aƙalla in safiya ta waye ka maimaita kowanne darasin sau biyar wannan aƙallo ne an kaɓada ba aksar ba ne eh eh wa sabaqa al-yawma allazi qabla al-amsi shi kuma karatun da kai shekaran jiya kamar mai tashi arba'a marrat shi kuma sau hudu na jiya sau biyar na shekaran jiya sau hudu wa sabaqa allazi qablahu yinin da ke kamin na shekaran jiya shi kuma salasa marrat kamar mai tashi sau uku wallazi qablahu wanda ke gabaninsa isnain kamar mai tashi sau biyu wallazi qablahu marratan wahida wanda ke gabaninsa kamar mai tashi sau daya kullun kullun haka ake bukata ga dalibi saboda karatun jiya kamar mai tashi sau biyar yinin da ke bi masa sau hudu wanda ke bi masa sau uku wanda ke bi masa sau biyu wanda ke bi masa sau daya haka hassatin ya kare kullum haka ake bukata in ba haka kai baka baka samun ilimi kuma duk karatun da ka dauka kakka kuskura kai karatu a kwana ba kai muraja'an sa ba wannan hasara ce muna fahimta yace fa hadha wannan shawarar da kaji an gaya maka dalilin kawo ta fa'idar ta ad'a ila al-hifzi shi ya fi taimakawa game da haddace karatu wannan abin zai kira karatun zuwa ga hadda don wani ilimi in ba haddace ba ba ilimi ba ne ya kamata kusan da wannan al'ilmu ma hufiza abin da ka sani kuma yake cikin kwakwalwarka yake cikin zuciyarka shine karatu ba abin da sai in an ce ka ɗauki littafi za ka iya karantawa ba da za a rufe littafi a ce ka yi bayani abin da littafin ya kunsa ba ka iya ba ko karanta littafin da ka ba ka iya ba to ba ka zan malami ba yasa mai tafsiri zai zama mai tafsiri na hakika sai ya zaina iya tafsiri da kai zai iya zan aya ya yi tafsiri ya yi tafsirul kalimat ya yi tafsirul ma'ani ya ambaci sababin nuzul ya ambaci al'akamul fiƙihiyya ya yi aljam'u bayan al'ayat al-muta'ar duka da wannan shi al-mufassir ba wannan ma ga tafsirin gabansa ma baya iya karanta wannan alhaki ake kiransa wanda sai ya buɗe tafsiri ya iya karantawa alhaki mai hakaitowa daga waninsa an gane? shi hikaya yake eh hikaya ne ba tarjama ba abinda wani malamin ya faɗa shi yake faɗa to wannan ba a kira ne mai tafsiri misali wanda zai bude raddul azhan ila ma'anil qur'ani yana karantawa ko wannan ba tafsiri bane hikaya ake kiran su ku karanta miftahu tafsir na malam abdullahi eh hikaya ake kiransa an gani tafsiri shine ka heɗe kalmomin aya kowace kalma ka yi bayaninta ma'anarta a luga kaza takan zo da ma'ana kaza takan zo da ma'ana kaza ka yi maganganu a ka alƙira'at da suka zo a alfazu na ayoyin ƙari'i kaza ya karanta da kaza wani ya karanta da kaza in ayin nasu kace ka faɗa in ban suka ce ka faɗa al'akam alfikihiyya in akwai su kai bayani in na tauhidi ne kai bayani duk wani hukunci da ai take dauke da shi kai bayani dalilin saukar ayat duka kai bayani sauran ayoyi da ke da alaka da ayan kuma ka kawo su to wannan shi ake kira tafsiri tafsiri kenan an gane wannan akalla shay'in kenan ba wai kole bane a akwai bayanin li'rabi akwai bayanin sarfu akwai bayanin balaga to wannan sai wanda ya cika ya tumbatsa amma dai aƙallu shay'in wancan shi abinda ake son mai tafsiri yayi in iliminsa ya faɗaɗa ya zama bahar to wannan yana iya kutsawa wajen li'irabi yayi li'irabin ayat yayi bayanin matsaloli da suka zo na nahawu yayi bayanin matsaloli da suka zo na sarfu na balaga da sauransu don duka waɗanga abubuwa ayin tana da alaƙa da su kuma an ce abinda an ma'anar tafsiri shine bayanu muradillahi subhanahu wata'ala ka faɗi abin da Allah yake nufi a ayan ba abin da kai kake nufi ba abin da shi Allah yake nufi ba magana ta ta ba to bayanin ma'anar abin da Allah yake nufi shi ake kira tafsiri kuma wannan ba zai fito ba duk wayannan ulumu din sai kai magana a kansu ina ba ta rangani kuma bambance tsakanin tafsiri da hikaya saboda galibi yanzu malamai hikaya suke yi illa dai ba a faɗa ne za su ce an ci mutuncinsu za su ce an ci mutuncinsu babu tarbiyya babu ladabi ana kuri da karatu babu tawadu to Allah ya sawaka wayan bagi ya kamata Allah ya ata da mukhafatata fit takarar to karatu kala biyu ne akwai karatu na harda akwai karatu kuma kawai dai na muraja'a ita harda an bi da sun kayi ta a asirce in za ka haddace abu ana son ka asirta in kuma muraja'a kawai kake yi bakin ya tabbata a halshe to wannan ana son ka dan bayyana ka dan haka yadda sautin ka yake ji ba tare da ka daga sauti ba kuma makoshinka ya eh ya saurin abin nan ko to shi yasa yace kada ya saba da boye karatu wajen maimaitawa din li'anna darsa saboda karatu wata karara da maimaitawa yambagi ya kamata an ya kuna su kasance bi kuwatin da ƙarfi wa nishaɗin da kuma nishaɗi kana yi kana jin daɗin abin kana maimaita in baitoci ne kana maimaitawa kuma kana kana jin daɗin abin wala ya jahara kada ya bayyana sauti jaharan bayyanawa yujhidu nafsahu wadda za ta wahalar da rayuwarsa kai la yanqati'a an takarar domin in ya kosa ya wahalar da rayuwarsa kaga zai bar karatu to don kai ya yanke daga wannan maimaitawa shi yasa aka ce ya tsaka tsakiya kuma ai an faɗa a ainihin amsal karin magana na larabawa fa khairul umuri awsatuha ba hadisi bane karin magana ne kawai na larabawa kamar yadda az-zamkhashari ya ambace shi a littafinsa mafi alkhairu al'amura shine tsaka-tsakiya hukiya an hakaito anna aba yusuf lalle abu yusuf rahimahullahu ta'ala Allah shi masa rahama kana yuzakirul fiqha ya kasance yana muzakaran fiƙihu ma'al fuqaha tare da malamai bi quwwatin da ƙarfi wa nishadin da kuma nishadi wa kana sahiru inda husurkin sa ya kasance a wurin sa ya ta'ajjabu yana ma yana mamakin ma Abu Yusuf eh yadda yake ta maimaita karatu surukin sa da ya bashi da ya aura masa diyarsa to ya ta'ajjaba min amrihi surukin nasa na mamakin al'amarinsa wa ya kulu yana cewa ana a alamu annahu ja'i'un ni fa na san yunwa yake ji amma kuma mun khamsati ayyamin tun kwana biyar yunwa yake ji amma kuma yunwa bata hana mai mai ta karatu ba ka ma gane yana jin ni yunwa amma duk da wa ma'a zalika tare da yunwar da tare da shi ta kwana biyar yunaziru yana munazarar karatu bi kuwatin da ƙarfi wa nishaɗin kuma da nishaɗi to bale kai yunwar yini guda sai ta hana ma karatu dole na ma ɗalibi ya saba da yunwa don akwai karatun da ma in ka ci abinci baya shiga an bi da sun ka zamo yanci ya fi shiga eh ɗalibi ne ba a su yana yawan cin abinci ba a su zai kawo kasala zai kawo yawan bacci sauransu wayan bagi ya kamata Allah ya kuna da ɗalibin ilmi fataratun kuma ya kamata kar ɗalibi ya zamo yana da wata period wadda bai karatu cikinta kar a samu ɗalibi a haka shine wani lokaci da ya yanke daga karatu irin masu fara karatu sai bayan shekara kuma su ce sun dawo haka nan ba ɗalibai ba ne ɗalibi baya fatara baya fatara karatu duk wanda kaga ya fara karatu ya bari to tsakani da Allah bai ma san mi a ilimi ba shi bai kamata a kira shi ɗalibi ba to yaushe ma zai samun ilimin ya fara ya bari ko da zai dawo abin da ya wace yanzu ƙasa ya dawo to da ka fara karatu shi kenan ka kama nan ba a yankewa an fahimta ko yadda wasu kuke yi saboda haka a gyara fa'innaha afatun domin yanke karatu wallahi musiba ce aibi ce ga ɗalibi ba a son ɗalibi ko rana guda ko rana guda ɗalibi ya ƙetare babu karatu ciki bale a samu sati bale a samu wata bale a samu shekara shekaru kai ana ai subhanallah hmm? wa kana ustazuna malaminmu ya kasance shekul islam tsohon musulunci burhanuddin hujja addini rahimahullahu ta'ala Allah shi masa rahama ya kulu an ji shi yana faɗa yana cewa inna ma fuqtu ala shuraka'i dalilin da yasa na tsere ma abokan karatu na abu guda ne shine yace lam taqa lil fataratu fi tahsil ban taba yanke karatu ba tun sadda na fara karatu shi na ɗaya daga cikin dalilin da ya sa duk abokan karatuna na tsere musu to shi ne yanzu kai in kana da wannan tsari ka yi karatu shi wani na canfa wata watanni wani shekara yake yi ba bai haddace ko ba bai guda a wani littafi ba kai hukullun kana yi in kuma ka zo kai bayanin ilimi kuma ya ce wai yoshi kai karatu ko ai yaro kake kuma in an cire lokutan ka naka na karatu idan an kwatanta da nashi kila ko ɗaya bisa goma ɗin naka ba zai ɗauka ba ba wai yawan shekaru shine ma'auni ba wa ba ka daɗe kana addini shine ma'auni ba wasila kowa wasilar da ya bi da ƙoƙari da ƙoƙarin da ya bi da malaman da ya zauna da su da himmat da ya yi shine ma'auni shine wani malami ke cewa wal ilmu qad yurzaquhu as-saghiru fi sinnihi wa yuhramu al-kabiru ilimi ana iya azur Allah na iya azurta karami a shekaru da shi ga wani can babba yana ta wahala amma sai a hana masa sai ni sai a hana masa wa innamal mar'u bi asgarihi laysa bi rijlihi wala yadayhi dama mutum abubuwa guda biyu su a dan adam ba hannayensa ba kawahunsa ba lisanuhu wa qalbuhu al-murakkabu fi sadrihi wa zaka khalqun ajab zuciyarsa halshensa su an mutum duk wanda ya fi ka zuciya mai kyau ko ka fi shi shekaru ko ka fi shi tsuha ko ka yi wane ne to ya fi ka ya fi ka zama mutum duk wanda zuciya shi tafi kiyaye ilimi tafi kiyaye karatu to yana gaba gare ka haka halishi wanda Allah ya ba fasaha eh yana bayani a gani su mutane waɗanda abubuwa guda biyu kamar sai a zo ana shirme kai baka karatu ba ma da lokacin da zaka tsaya kai karatu kuma wasu sun zo sun yi kace wai to Allah ya taimaka daga wanda wanda abba ba shine wanda zai iya jan aya ya ja hadisi kowaye babba ne wanda ai yaro kuma wanda bai iya kawo aya bai iya kawo hadisi to komai tsohonsa yaro ne in ana magana addini shi yaro ne da bari ana magana eh rayuwar duniya to can ya sa baki amma addini Allah ya ce annabi ya ce to shi yaro ne komai horhorarsa wannan duk mai hankali ya san haka ne duk mai hankali sai dai mukabara da ƙin gaskiya da hasada da baƙin ciki da jahilci da rashin fahimtar addini sai su haifar da wasu abubuwa ga mutane Allah ya sawaka to da haka duk mai sun ya tsere ma abokan karatunsa to ga shawara kar a yanke karatu in haka na yanke karatu to ka samu matsala wanda bai yanke ya wallahi zai shiga gaba gare ka wa kana yuhuka yahaki to wa kana yuhuka ya kabata kuskure ko kuma wa kana eh wa kana yafi wa kana shi wancan malamin da aka ambata ya kasance ya haki yana hakaitowa an shekul islami daga malamin musulunci al-isbijabi al-isbijabi ɗaya daga cikin malamansu na hanafiya annahu wa ƙa'alahu fi zamani tahsilihi annahu lalle shi wa ƙa'alahu ya auku gare shi fi zamani tahsilihi lokacin da yake tattara ilimi shine tahsil wa ta'allumihi da lokacin da yake koyon karatu fataratun sai ya samu wani yankewa na karatunsa is na ya ashara ta sana ya yi shekara goma sha biyu bai yi karatu ba kwakwalwa ya ta dushe ko bin kilabil mulk saboda canjin sarauta da aka samu a garinsu sarkin garinsu aka canza saboda dalili ya bayu sai ya daina karatu ana nan fakara jama'a sharikihi bayan ya gano ya yi kuskure to shi kenan sai je samu abokinsa na karatu ya fita tare da shi fil munazara wajen tattaunawa ta ilimi a ɗauko matsala kaza tun daga farko har sai an kai ta ƙarshe a aji a ɗauko wata eh to sai da sun ka zauna suka yi munazara suka tattauna suka yi muƙabala da juna ila haisu yumkinuhum al-istimrar suka zauna wurin da zai ba su dama su ci gaba da karatun ba tare da wani abu ya shigo su wanda zai yankewa ba fi talabil ilmi a cikin neman ilimi wa zalla kuma suka doge ya durusanihi suna ta mudarasan karatu ma'an su biyu tare sai da suka yi isnai asharata sana sai da sun karanka wancan shekara goma sha biyu da shi malamin ya yi baya karatu to da suka dukofa akan karatu a yi mukabala a yi munazara a yi bincike a yi mudarasa a yi muzakara sai da suka yi shekara sha biyu shekara goma sha biyu to haka ya kamata in ma ka samu yankewa to karama shi karama wannan fatara ɗin shi ne ƙa'ida shi ne fasara sharikuhu a dalilin wannan munazarat sai abokin karatunsa ya zamo shekhal islam malamin musulunci lishafi'iyina ga masu bin mazhabar al-Imam Shafi'i wa kana huwa kuma ya dama ya kasance shafi'iyan dama ba shafi'i amma sakamakon wannan dalilin munazarar sai tara ilimin da yanzu ma ya koma malami yanzu ba magana dalibi ake magana ba malamin musulunci ne ma yanzu sakamakon munazara وكان أستاذنا معلم ما يكسن شيء الشيخ القاضي الإمام فخر الإسلام قاضي خانة وند القالي لنقر خان كان cikin yankin indiya ne ya kula yana cewa yan bage lil mutafaqqihi ya kamata ga mai neman ya zama faqihi shine al mutafaqqih mai son ya zama malami shi ba malami bane amma yana bin hanyoyi don ya zama malami to ga abin da ya kamata gare shi an ya faza kitaban wahidan mazhabar da yake akai ya samu wani littafi sai ya haddace min kutubil fiqh in san haka ya zama malamin fiqh kenan ko kana son ka zama faqihi duk matsalar da an kawo ta hukunci kana iya warware ta kamar nan malikiya to sai ka sabo littafi shi ba ƙato ba sosai kuma ba ƙarami ba kamar wani littafi ke ne kamar risala tun da warko ne ba laifi ka fara da risala amma ta yi kaɗan a ta yi kaɗan aƙalla muktasar wannan shi aka fi da su ba wai magana askari ko risala ba wannan shi shi aka fi da su saboda a mazhabin malikiya muktasar karamin littafi ba wai babu bane shi yasa aka kira shi muktasar abin takaitawa shine dalili takaitaccen littafi an gane don a haddace a fahimta littafi ne mai mahimmanci akalla shehu khalil ya malamai suna cewa ya kawo matsala sama ga dubu talatin a ciki cikin muktasar sama ga dubu talatin karami ne karami ne da in za a ɗo alkalai da malamai ke gaya mana to sai ka haddace muktasar ka haddace al'asumiyya tufatul hukami ka haddace lamiyatul zakaki sai ka haddace inda littattafan guda uku sannan za a naɗa ka cewa kai alkali ne ka walwale shari'an aure ka walwale shari'an gado ka walwale shari'an kisa ka walwale harkar kasuwanci da bashi da wasu abubuwa amma yanzu abubuwa sun lalace sannan suna gaya mana da ba a wa ɗalibi aure sai ya karanta littafin rabin muktasar sai ya sauke lawali sannan ya mai aure saboda yanzu ya iya tsalki ya iya alwala ya iya tsalla sannan ya san hukunce-hukuncen aure in ba tashi ta mutu ya san ya ake jana'iza in zai lai ya san ya ake yanka duk wanda suna nan cikin lawali to kaga yanzu hmm? to Allah ya saboda haka a mai da hankali da haka ake nan Najeriya ake magana ba wai wani wuri da nisa ba shekaru arba'in da suka wuce malamai ke gaya mana haka tsarin ƙasar nan yake kai ba ka ma magana aure in baka gama lawali ba to gashi wani shi bai basan lawali ba lawalin ba bai sani ba to ka san sani hadda sani ba ka sani ba to a yi ta karatu za ka san lawali yana cikin tsarinmu nan gaba insha Allah an gane ko wadaka ya kamata a mai da hankali na me kenan littafin malikiya a suna nan ga su almudawwanatul kubra mujalladi biyar kowace juz'inta na farko ya fi muktasar sannan ga annawadir wa ziyadat na ibn abi zai kairawani wanda shi ya yi risala ɗin mujallari goma ne kuma littafin fiƙihu ne littafin fiƙihu ne ga al-muqaddimatul mumahadat ta ibn rushd ta ma mujallari bakwai ne shi ma fiƙihu ne na malikiya sanan da yawa ire-iren wayannan don haka in ana magana ummahatul kutub na malikiya muktasar baya ciki ba a lissafa shi a ciki bai ma ciki don shi kan shi mai littafin bayyin shi don malamai ba an yi shi ne don ɗalibai su ɗan samu tsanin da za su ɗan taka yawwa amma yanzu ya buwaye malamai saboda mutane su dawo ga ilimi su bar hayaniya shi an mafita ko to kun ji dai shawarar da ya kawo in kana da zarayin har da muktasar shi kenan alhamdulillah haka ake so ba kada sai ka samu ko da risala ce amma dai bai kamata a ce ɗalibi bai haddace risala ba ka wannan abin kunya ne ya kamata risala kakaf ɗinta ka santa ka haddace ta ka san me ta ƙunsa wannan risalat wannan akal mukaddima cewa shi mai littafin bai ma shiga cikin abin da yake son yi bayani mukaddima ce mukaddimatul risala risala din bata zo ba shi littafin ba sunansa risala ba mukaddimar risala sau da haka bai samu ya rubuta risala din ba eh shari shuruhu kai risala akwai malamin da ya mata sharhi mujalladi goma kai kila gudana ha gani sabar dani ko to akwai wanda ya mata sharhi juzi'i goma akwai mai biyar irin su alfawaki huddawani akwai masu uku irin su azurkani shi ma ya sharhi akan risala suna nan da yawa tun zamanin sama aka fara yi mata shiru kuma duk littattafan nan ta gabace su ta gabace muktasar ta gabace askari ta gabace iziya shimawi ahadari duk yana gaba gare su raga shi ne littafi mafi daɗewa an gani? to da aka gabatarwa ce bai samu ya rubuta risala ɗin ba sai rayuwa ta yi halinsa dama abin da ya ce muƙaddimatun risala muƙaddima ta littafin risala wanda yana nan ta hinan gaba to sai ba a samu an rubuta ba sai an ka sai an ka ɗan yi wannan bayani a takaici eh na'am annawadir wa ziyadat da littafin yana da kyau sosai mujalladi goma ne kusan za ka iya cewa ma cike ɗebo su abubuwa na na risala ana samun kano mutum ya aika ana samu to shi ne ya ce min kutubil fiƙihi da'iman kuma har nan ta zama da'iman ba ka haddace ka manta ba ka haddace ka manta a ka haddace littafin har da ta dindindin ta kowane lokaci an ka lalaba akwai me yasa aka kawo mawa ga shawara li ya tayassara lahu don ya sawwaka gare shi ba da zalika bayan haka hifzu ma yasma'u min al-fiqh da ka saba wa kwakwalwarka da harda za ka kai matakin da duk abin da ka ji za ka iya haddace shi duk abin da ka ji za ka iya haddace shi saboda ba ƙur'ani ɗaya ake hadda ba shi ƙur'ani awwal shay'in shi mataki ne na farko ba wai ka haddace ƙur'ani shikenan ka gama karatu ba a yanzu ma ka bude shafi ne na neman ilimi da saboda haka sai mun gyara yadda muke karatu ba haka an ka ce ai karatu ba kuma dama shi ya yi bayani ya ce zai karantar da kai hanyar koyon karatu inda ka ji gyara sai ka ɗauka inda kake a kai daidai sai ka ci gaba koko ba haka ya kamata saboda haka mu yi ƙoƙari waɗannan hanyoyin in mun gyara su to za mu ga albarkar karatu kuma za mu ga ilimin ya zo yadda ake buƙatarsa Allah ya taimaka. kuma kowane fanni ya dai kawo fiƙihu ne saboda shi yana da mahimmanci don ba a karatu ba wa fiƙihu ba za ka gane addini ba ka da fiƙihu ba amma kowane fanni hadisi ne ka samu matanin da ka haddace kamar bulugul maram dai aƙalla kenan aƙalla bulugul maram to haka kuma ka lalaba koma wani ɓangaren nahu su sarfu su balaga duk suna nan matsalolin hadis suna nan usulul fiqh ya zan kowane fanni akwai wani littafi da ka haddace wannan shi zai sa ilimi ya zamo ya tabbata sai kai ta yi tebur sai ka haddace wanda ya mara salar baka ya haddata akwai wani malami da ya wake ta wajen baiti 700 da wani abu yana ana sayarwa kasuwa nazmur risala wani ashankiti mutumin murtaniya ya wake ta sai ka yi amfani da waken in in ba amin ba ba aminu shan nazumin risala wani samta a shankiti ban iya tuna sunansa na daɗe bara bida da littafin wajen baiti ɗari bakwai da wani abu sai ka haddace muktasar ɗin ma an waƙe shi akwai malamin da ya waƙe shi baiti dubu goma akwai wa aiki gabanmu eh baiti dubu goma muktasar dubu goma eh to ga ajirubiya eh wadda in ka haddace ajirubiya kaga ai baka ma da gane na hawa eh to kai da ake neman ga kai zuwa ga su alfiya wasu katarun da dashi zuru zahar su ne manyan littattafai azurumiya ba komai an ka faɗa ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته